الله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna jaddada godiya da Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cin da rasu da ganin damar su da amincewa su da sauran rayukanmu kuma ya ba mu dama muka halarta wannan majalisi mai albarka na masallaci stm da ke karce madina biyu a birnin niamey jamhuriyar nijar don gabatar da karatu na littafin al'usulu talata na al'alama muhammad bin abdulwahab rahimahullahu wa rahimar jami'i wanda muke gabatar da karatun shi duka ranar landi a wannan wuri bayan salar sha'i wadda wani landi ta yau ta daidai da goma ne ga watan safar hijiriya ta da muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da hudu ne ga watan takwas miladiya 2025 wannan shi ne darasi na nawa darasi na sha biyu ko shahi na nawa za mu tashi al'asul thalis kun san littafin al'usulu talata masu nan shi asalai guda uku to mun yi asali na farko ko shi ne ma'arifatullah mun yi asali na biyu ma'arifatun islam yanzu za mu yi asali na uku shi ne ma'arifatu na biyu kuma muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mutum ya san annabinsa annabin da aka turo mishi allah ce ma'ar sarraka illa ka fata ma'aika kawo face sai gaba ɗayan mutane وهو محمد بن عبد الله شنو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد المطلب بن هاشم بن هاشم وهاشم من قريش شي هاشم yana da cikin kabila ta Quraysha wa Quraysh min al-Arab su kuma Qurayshawa kabila ce ta Larabawa wal Arabu min zurriyyati Isma'il su kuma Larabawa wato sun samu asali ne daga kwace sun samu asalin Larabawa dai waɗanda aka sani kamin shi annabi ismaila su ne laraba da aka ce ma al'arabul ariba domin laraba kashi biyu ne akwai al'arabul ariba akwai al'arabul musta'ariba su e? su e su tu'ai su ne su ne zamu bayani a kansu su ne zamu bayani a kansu su ne al-musta'ariba shi annabi ismaila ayan asalin shi ibraniya ne ko tunda dan annabi ibrahim ne su ibraniyawa shine da yazo nan makka aka aihe shi sai tashi ya shiga larabci shikenan sai zarci to sune al-arabul mus'ariba ina fata mu gane bin ibrahim al-khalil alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam wato aminci da tsira su tabbata gare shi annabi isma'ila da annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duka annabawa gaba ɗaya walahu min al-umri 63 wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wato shekaru 63 bayan ya shekara 40 aka aiko shi annabi ya yi shekara 13 yana da awa akan tauhidi makka mutanen makka suka kulla mai shari za su kashe shi ko su daure shi allah umarce shi hijira ya hijira ya koma madina a ta yi shekara 10 sai allah ya mai wafati kenan ya hada ya samu shekaru ainihin 63 kenan yawa ga shi mamala ya kawo ya ce min ha arba'una qablan nubuwa daga cikin wannan shekaru 63 arba'in gabani a aiko shi annabi ne wa thalathun wa 20 nabiyan amma shekara 23 su kuma bayan ya zama annabi ne wa rasulan kuma ya zama manzo to mene tsakanin bambancin annabi da manzo shine wasu malamai su ce annabi shine wanda aka ce kawai shi ba a saukan mashi da cewa shi gargaɗi shi wa'azi ba a kawai shi shi tsaya da kai ne dai shi ibada amma manzo shine wanda aka ce shi kira mutane kenan shi da'awa shi wa'azi mun gane kenan shine bambancin manzo da annabi wasu ka ce kuma a'a bambancin manzo da annabi shi manzo shi ba a saukan mai da sabon littafi ba zai gadi littafin wani annabi ne da ya gabace shi shi yake shi amma shi kuma manzo to shi ne an saukan mai da nashi littafi na musamman khasata kuma mun ka diba wagga fassara ko kuma wagga ma'ana ko wagga tafsiri na biyun shi ne zai samu goyon bayan ayoyi na alkur'ani cewa annabi shi ma yana wa'azi yana gargadi kamar yadda manzo shi ma yana wa'azi yana gargadi saboda Allah ya ce kana nasu ummatan wahida da mutane al'umma guda ce addini kawai suke babu kahiri babu mushriki babu dan bid'a kawai tsantsoren tauhidi mutane suke akan shi Allah ce sai suka yi sabani fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya aiko annabawa mubashirina suna masu bushara ga wanda ya aikin kwarai zai shiga aljanna wa mundirina suna masu gargadi ga wanda ya aiki lalata shiga wuta kenan kaga annaba ashe suna suna gargadi aya haka tace kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundirina kenan a ce annabi shi bai yin wa'azi kawai shi shi tsaye da kai ne shi ibada bai gargadi bai da'awa kaga wannan aya bata nuna haka da haka fassara ta biyu tace da mafi daidai bambancin manzo da annabi shi annabi ainihin littafin wani annabi ko wani manzo ya gada ba a ba shi nashi littafi ba da shi zai yi wa'azi da shi zai gargadi shi ko manzo nashi littafi aka saukan mai musamman khasatan nashi shi wa'azi da shi shi gargadi da shi mun gane kenan ko to mala yace wato ni bi bi ikra manzo Allah sallallahu alaihi ya zan annabi ne da ikra da aka ce shi karatu wa ursila bil mudassir kuma ya zama manzo ne da cewa wato shi gargadi saboda asalin ayata mudassir ai kun san da ya zura wani kogo da yake ibada saboda manzo Allah sallallahu alaihi tun tashin shi tun tashin shi tun kame ya zama annabi yakan yi guzurin abinci matar sa na khali take yi mai tare da abinci da zai iya sati ko he ko wata guda ma shi zo cikin wannan kogo da ake kogon Hira shi ta bauta Allah shi ya na sharholiya da mutane da duk bai taya cikin ta shi zo shi ta ibada sai in guduri ya kare sai ya dawo gida kuma sai na nakali ta tada ta yi mai tana da wani guduri to shi ne yana can yana bautar cikin wannan kogon sai mala'ika jibril ya sauka gare shi da ya sauka gare shi shi ne ya kama shi shaƙi ya ce ikira ya ce ma'ana bi ƙare ya sake ja ya shaƙe shi so na biyu ya ce ikira ya ce ma'ana bi ƙare ya sake ya kama shi shaƙe shi har na uku ya ce ikira manzo Allah ce ma'arif da qari'un manzo Allah ce hatta balaga min al-jahd shaqiya ta uku sai da ni samu kaina cikin hali akanik saboda malaka jibril ya shaƙe ni gurin sai manzo Allah karanta mai ayu biyu eh ayu guda biyar na cikin suratul alaq yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wannan ayu guda biyar ya karanta to yanzu saboda zai ta bi kuma shine sai ya ce mai ya ayyu halmuddathir kun fa'anda shi kuma wannan Allah ne subhanahu wa ta'ala lokacin da shi mala'ika jibril din ya shaƙi manzo Allah sallallahu ya ji tsoro da ya zo gida sai ce ma matarsa na Khadija radiyallahu anha ta ya ce mata dathir ni dathir ku lullube ni ma'ana ku sa bargo ku ruhashe ni suna ta maka ta ji tsoro na abu muna gane ko shine dathiruni ku lullube ni ko zammiluni ku lullube ni duk ma'ana guda ne ce to shi ne sai Allah ce to ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ya lulluba wanda ya ce a lullube ta saboda ya ji tsoron mala'ika jibril ya shake ji qum fa anda ta shi kai gargadi zama ba naka bane da haka duk wanda ya ce zai yi koyi da annaba zama ba nashi bane dole na ya zama mai gargadi mai da'awa shine aikin da annaba su kabarwa aka ce al ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annaba ba wai su yi gadon arzikin da annaba sun kabari dan annaba gadon arzikin su ko ƴaƴan su ba su gadon shi manzo Allah ya ce na hanu ma'ashar al'ambiya ma tarakanahu sarqa mu tara annaba duk abin da muka bari sai ya sarqa ya'yan ba su gada shi abinda zaka gado ga annabi da'awa wa'azi da kira da jihadi shine ake gado ga annabawa shine mala yace wa ursila bil mudassir wa baladuhu makka garin sa shi manzo Allah sallallahu alaihi makka ne asalin garin da an kahe shi kuma garin nan ne ya hiso don lokacin da aka kore shi ya hijira sai da ya wayo ya kalli garin makka ya ce makka ke ce gari wanda nake so in ba don mutanen sun ka yadda da ni ba zan yadda ba saboda an yi ƙulla mai sharri na ko dai a kashe shi ko a ɗaure shi Allah ya ce wa irin kurbika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah lokacin shi ka ƙulla mai makirci suka ce ko a kama shi a kashe ko a ɗaure shi ko a duk hanyar da abi a batar da shi dai da wannan tashi dai ta duce sai Allah sanar shi ta wahayi shi ne sai suka bi cikin lare suka sulale magana kenan ko to wahadar ila madina ya yi hijira zuwa ga madina ba ta Allah bin nazarati Allah aiko shi da gargadi ana shirki ga masu yin shirka wa bidda'wati ila tauhid kuma Allah ya koshi da ya kira zuwa ga tauhidi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwashe shekaru goma sha uku a makka tauhidi da yake karanta sabuwar shi wani ku yi azumi wani ku yi aikin hajji duk waɗanda abubuwa wani zakka duk makka duk zaman da aka ba su ko dai ba wanda aka kawai tauhidi saboda mutane ga sunan bautar gumaka ɗaya suke cikin kaba akwai gumki 360 da ake bauta ma adadin kwanan shekara adadin wannan gumaka yana kaga yana zama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa dalilu qawlu ta'ala dalilan haka ko badan Allah madauki sarki ta ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda ya lulluba um tashi fa an zirka ya gargade wa rabbaka game da ubangijinka kuwa fakabbir ta girmama shi wasu ya baka game da tuwahinka fa tsahir ka tsalkake su wasu kuma suka ce wasu ya baka ayyukanka fa tsahir ka tsalkake su kenan ka yi aiki da ikhlasi dan duk ibadar babu ikhlasi kuma rufassata wa Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura duk aikin da kai babu ikhlasi za a maida shi kura abi wace to wasu ya baka fa tsahir ayyukanka ka tsalkake su da Allah warrujuza gumaka kuwa fahajir ka kaurace musu wala tamnan tastakthir kada kai kyauta ka goranta ma mutum Allah ta yi alladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku kai mani karku ba sadakokin ku da guri da cutarwa guri shine ka ba mutum baka ce in bar ni ma kaza ba ka in bar ni ma kaza ba ka in bar ni ba da yanzu ba ka shiga to wannan guri ne ka ba ta sadaka da kai ne wal'aza da cutarwa cutarwa na za ka kama mutum abu sai ka miƙa mai da hannu ko ka jefa mai cikai da kitan ta ga ana cutar shirkai to duk wanda ya kana bai lada ga wata sadaka shi ne wala tamnun tastakfir kada ka ba mutum abu kuma kai mai gori ko kuma wasu ka ce wala tamnun tastakfir kada ka ba da kyauta ka nemi a ƙara ma kamar da mata suka in mace ta aihu kikkai mata bi abin gashi biki in kikkai mata jika goma ta yanzu ita ke yanki ahu in za ta tahowa to sai dai ta zo da shabet ko ba haka ba da shabet za ta wara in ta taho da goma sai a ce wancan ta kashe buki ba ta son buki na kai mata goma ta mai domin goma shi kenan da ranar an karewa bukin amma in ta ka shabet to tana son buki yanzu ke ko lokacin da ta aihu in za ka ta ke ko ashirin za ta gani haka haka abin ya karfe su to shine Allah ce to kada kai ka yi sadaka kana neman kai a ƙara ma idan ka yi kawai ka neman Allah subhanahu wata'ala ya biya ka amma ba ka bada kana neman kai a ƙaro ma ba Allah ce wali rabbika fasbir sannan game da dokoki da hukumce hukumce daga wajen ubangijin ka yi hankuri duk abin da same ka na jarrabawa na ibtila'i na musiba to ka yi hankuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ashaddul ibtila'i al-anbiya mafi tsananin jarrabawa sune annabawa manzo Allah ya ce ni ana azo mini masassarar da aka yi ma mutum biyu daga cikin ni ni da azumi aka azumi ita kaga ni duk wanda hika imani sai ya hika cin karo da kalubale na rayuwa ko ka gani ko ba gani ba in wani yana da karfin tauhidi ne abubuwan da yake cikin ba zai bayyana maka sai koyi da ya sa mu tsakanin shi da Allah amma duk wanda hika imani to ya hika cin shiga jarrabobi shiga kalubale na rayuwa kuma Allah yana haka ne wa don ya kankare mana zunubi ne ya gamu da Allah lamun lahiya ba gani in yaron ka bai da lahiya likita ka dauka shakai a kurma mai allura in hoshi na aimin hoshi don mika kai haka dan ya samu lahiya ta haka ne jarraba nan da Allah yake maka kai bawa saboda yana son ka ne ka gamu da shi salim alu ko wuce aljanna kawai ina ba ta mun gane Allah ya ce wa ma'ana kun fa'anzir ku riba mana lokaci kan mu shiga cikin lokacin mu eh da mintina
lokaci ya yi
yanzu da shi bai da obi da tafi samun yi